فاتحة إنا أمرنا لا يقول هو الله كما هو صلاة فاتي أخو مروا تم نفسنا بات مسجدا لنا وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأجلالنا وعلمائنا وأفرادنا وجيراننا وأبائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تهرنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم فاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اصلنا من شر الاعداء وقيد القائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وعقد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر الاجرار واشر المعتدين وشماتة الاعداء ورحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم.
أجيء من كان إننا عذابا فوق العذاب بما كانوا يكتبون نعم يعني
يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna cikin bayani kan maganan kusan wuta da kuma yan wutan Allah ya kiyaye Allah ya sa ba ma ciki Allah ya sa ba ma ciki Allah ya kare mu daga wuta a bangon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna cikin bayani kan maganan yan wuta za ku yi hakuri su ce ko su karaya ko su yi hakuri su gani ko azabar zai sauki to azaba zai kada ruwa za su roƙi Allah kan musu hadari wata kila a samu sauki sai su gajen hadari a musu ruwan kunamai sai ka roƙon Allah cewa dama jan madadi ba alheri ba ne su ƙara roƙon Allah za su ƙara roƙon Allah sai kuma su ga bakin hadari ya taso sai su ce dama ko a duniya an ga hadari baki alamar ruwa ne na kuma za a yi maka ruwan macizai to dai bayani ya zo kan cewa za a rubanya musu azaba rubanyawa kullum azaban karuwa yake yi azaban da aka yi yau na gobe na yi ne jakan ninka na yau dubu saba'in na jibi zai ninka na gobe dubu saba'in kullum ba a fi azabu da ifai kullum rubanyi azaba ake yi Allah ka kiyaye na'am يعني wato abin da yake nufi da wannan aya بما كانوا يكفرون saboda kafircin da suka yi Allah ya ce a yi sun kafirce wa Allah sun butulce wa Allah to shi yasa duk abin da za su roƙa na a musu gafara ko a yi ne Allah wani saurare ku lokacin karɓar gafara ya riga ya wuce a nan duniya ne Allah ya baka dama ka tuba amma idan an tafi lahira ba ko mutum ya tubo aikin banza ne Allah ka kiyaye mu wannan hasara
ويأتون الله تعالى kuma har yau sun saba wa Allah bayan kafirci abin da Allah ya ce kar a yi shi suka aikata abin da Allah ya ce a bari sun yi su bari shi ne ma'ana sun saba wa Allah madawwakin sarki na'am
فمن أراد أن ينجو من عذاب الله to ya al'umma Allah Muhammad kun wanda yake so ya ga ya samu tsira daga azabar wuta Allah ka tsare mu آمين Allah ka kare mu na'am وينال ثوابه kuma ya samu ladan da Allah ya yi alƙawari a lahira cewa duk wanda ya bi shi zai ba shi lada ladar nan ko shi ne aljanna Allah ya sa mu a ciki to duk wanda yake sai ya samu gida da wurin wuta kuma ya samu gidan aljanna ga shawara
فاصبروا على شدائد الدنيا to ya yi hakuri akan duk wani tsanance tsanancen duniya في طاعة الله a cikin bin Allah duk abin da za ka gani a cikin bin Allah na kunci na wahala kar ya dame ka duniya tana da iyaka da ka mutu magana ya kare kuma ba zai yiwu ka ce ka yi imani da Allah Allah bai huda ka ba zai yiwu ba dole Allah ya jarraba ka ya gani imanin nan na gaskiya ne ko kuma na baki ne haka a yi haƙuri duk wani abu da za a gani a duniya na tsanani talauci ne a ciwo ne a wato kiyayya ne na mutane ka san kowa da abu da ya karɓa mishi wani talauci ne zai zai zama mara shi kaga abu da zai karatu ba ba da wani gari ya tashi ba koko haka zai haƙuri ya zauna har sha biyu rana na gaba kwaji ma sai ya yi da gaske ko ga shi yana bin Allah mutum nan nan har ya yi baki sallar mazuhar da shi ra'ayi la'asar da shi ra'ayi magaruba haka isha haka asuba ma haka ko na ka same ku kullum a cikin karatun alƙur'ani kullum ina jin jin Allah amma sai ka samu abin duniya babu ana samun hawa kowa da inda Allah ya jarraba shi wani kuma shi kuma ciwo ne tun daga tasowarsa har ya girma a rashin lafiya ne yau lafiya gobe ciwo yau lafiya gobe ciwo wani mutum ya gashi ko lafiya ne ake ɗora mishi domin lafiya ma da hausa ne a farka da lafiya ma shi ma jarrabawa ne Allah ya baka lafiya ne ga yaya za ka yi haka nan tsawon rai shi ma jarrabawa ne haka nan ka zama namiji shi ma jarrabawa ne ka zama mace shi ma jarrabawa ne kowa da hanyar da Allah ya kan jarraba shi da haka duk inda Allah ya jarraba ka ka yi haƙuri Allah ya ce a hasibar na an yi farko an ya guru amun na mahu la yau taruna mutane suna amani kawai da ka ce ka yi imani sai Allah ya faɗi barka da jarraba ka ba ba zai yiwu ba dole Allah zai gwada ka zai gwada ki ku gani bin Allah nan da gaske ne ko na wasa ne kuna fata ana samu iya cin jarrabawa za ka biya haƙuri ƴan uwa duk abin da za ka gani a kan wani tsanani na duniya ka yi haƙuri wata rana zai wuce shi ne ranar ka shiga ƙabari ka je ka samu rahamar Allah ka ga duk wahalar da ka yi nan an mance da zan fara da azumin nan ba kana da safe zuwa a da afatin nan yaya yanar kowa daga safe zuwa da afatin kowa zai shiga wata biya kawai ke mana ko kuma magana ne kai dai yana dai an samu ka ne kana magana yana un shi ya san abin da yake yi amma yanzu ba jama'a yanzu ba yanzu jin wanda aka ji ma an wata yanzu yanzu kuma wani shi wani na ɗan shan samako wani na shan goro wani na ɗan shan lemu wani na shan mangoro kafin nan dai kowa wani ma nama ya zai ajiye na ci yunwan wanda ya sha da ranar na yau ma ya manta da ita to yadda muke manta yunwan azumi haka duk mutumin da ya samu rahama Allah yana zuwa kabari wallahi duk wannan wahala da aka sha a duniya mun manta Allah ya samu sama ka Allah ya samu sama ka kafin duniya akwai akwai jidali a duniya akwai jidali yanzu man ce a tantance wahalar da ka sha daga haihuwar ka zuwa yanzu yana da yawa dama Allah ya yi rantsuwa ya ce la uku bi hada da bari ko ne ce gaba wala uku bi ne wa ta yi da jara da bari ne ce ne wa walidin wa ma wala ne ce ne gaba da kada ka kana da insan da shi ka bari ce ma har da mutum a cikin wahala ne tun daga zuwa ga duniya kana farkowa za a zo da kowa da reza aka zama dokanka me ya yi za a yanke fili kai ta ihu bayan an yanke fili kuwa za a zo ana gama filin da wuta a sa kun ma a wutar zuwa yi ne sai a manna a wurin ko kuma wai hakan shi ne lafiyarka kai ta ihu sannan kuma wurin wanka Allah ka saka wa iyayen mu da kai iyayen mu mata za ka so bude wa gwangwani za ki ruwan zafi ruwan wanda yana yana tsantsara akan menene akan fili yaro na iyo na yanayi yanayi duka wannan yana daga cikin jarabawa na ubangiji sannan kuma in yaro ya zo yin haƙuri in ka zawo iyaye hankali ya tashi daga da dattijiya uwa ta goya ka nan kira kutane san bayan kasuwa ne duk wani inda mai magani ita zaka samu ta sani Allah ka fara wa iyaye amma sai ga wani malam ko wahalar da kuma nan ta ba abu da ya dame shi sai ga akan mata ya guji uwa ya guji ya guji uba za ka dan adam a wahala Allah ya yi ka bayan bayan ka zo wahala haƙuri za ka zo kuma koyon zama ko a ajiye ka fara ka zo iya kai ta ihu wai ana so dai a koyi zama ne in ka iya zaman wurin koyon kuma da zafe ko shi ma ka dace ka buga haƙuri da za masu gara jini wai ana so dai a koyi da zafe ne daga nan kuma a zo koyon koyon tafiya ko kaga ya kama a wani shirin miki ana ye ya tsaya ya tsaya ko sai a yi mutum ɗin ya koma ya baki kushe da kuka saboda kuwawu ya bugu duka wannan ina daga cikin jarabawa na Allah in ka iya tafiyar kuma kana gama dan girma kaga an zo an ban tsare ka a gidanku an kira wani mutum kirki amma kuma a wurin yaro mugu ya zo kuma da wallan kuma na ya zo ya sa ya zo ya sa aska ya cimma yaron ciwo kuma a biya har ma ana godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wani ce kuma ya cimma yaron ciwo ne wai duka wannan ba a cikin rayuwar duniya ne bayan kuma ya cimma ciwo ba an ƙare kenan ba da san lokacin muna ƙanana muna lokacin da rana ya yi sai a zuwa tara ƙasa ko ya yi zafi sai a zuwa a rufe kan tafiyar ko yanzu ba sa ya dawo ina kawo ina kawo kusurka yanzu ruwan zafi da yaro ya ga sa ruwan zafi sai da ya so iyo Allah ko kuma a sa shi yana ban karewa wani ma haka shi ke yi saboda bala'i bayan kaciyar ya warke ka gama kuma sai kuma a ɗauke ka kuma a je a haɗa ka wani a hannun wani bawan Allah amma kuma a wurin ka mu gobe shi ne malam Allah ka saka wa malaman mu Allah ka ji aikin gonan mu eh lokacin muna ƙanana mu muna jin wasu su ina na wasu muna muna Allah Allah da ma sai da da da ma sai malam mai wudu makaranta sai sai an yi rafi wani a dalilin wani ya wata da rafi kenan kuma ba zai tsira ya samu sai girma ya zo lokacin da kuma shekaru ya kai yana so ya yi karatu ba dama domin annabi ya ce ka koyi abu kana karami da wani rubutu a jikin dutse lokacin ba wani ɗawainiya a kanka ba tefane ba wani ɗawainiya kai ma tsibirin ne ko na kawan gama idan ka zo ka ji a kai a gama abinci lokacin ba ka da ɗawainiya ko duk abin da aka faɗa za ka riƙe amma idan ka girma da ana da wani za ka ji da shinkafa ya ƙare ko gari ya ƙare ko kuma koyon karatu a lokacin ko ka je makarantar ma za ka fahimta amma ba kamar kana yaro ba bayan ka je makaranta ga dukan malam ga dukan gardawa makaranta ko masu zuwa makaranta ɗan ƙorokin nan wani yana jan hausai ka ka mutu wani abu sai tara sai an zo makaranta sai zai huce a kanka ana yi ko ya ta dukan ka kana ihu sai a hure da karatu hure ai karatu saboda kawai babban malam yanzu a zaman lokacin wasu koyarwa na masa kuɗi ta wani lokaci wala a cikin masu koyarwa akwai na kirki akwai gungu wanda in zai duba ya ala zai kowa a cikin koyarwa a rukun da ka samu shi ko ina da taushi to mu mun gode Allah malaman da Allah ya bamu Allah ya bamu malamai ne masu taushi ba takura wani wurin ka ne karatu malam wahalan da ake sha kan karatu suna da yawa ga kuma da kun shata lokacin da akwai akwai kirare ko akwai kirare bare da akwai bara akwai ne ne ga kina ana kwana a makaranta ba da ba kwana gidan ku wani lokaci a a makaranta sai ya kutsa a cikin jikin mutum haka ne ba za mu kaza haka yake kwarai da gaske
kaga mayafin da ake rubuwa duk farfata ne an za a zo kan wuta ma ana karkata ne yana fas fas fas fas saboda farfata da yake jikin mayafi ba yanzu duk Allah ya kawo sauki yanzu nan yaro zai zo makaranta ne in ya tashi kuma ya koma gidan iyayensa amma da in an kawo ka ba za ka bar gidan ba sai ka sauke alƙur'ani amma da baya bayan zama da yadi ba sai su kan zama a yi Allah ka fada mana da hakari dama ya ce mana wannan za ku mana addu'a ku sani ba shakka haka bane ga shi kuma ana yi daga malaman mu na alqur'ani malaman mu na ilimi malaman mu na tarbiyya Allah ya saka musu da hakari Allah ya saka musu da hakari da kuma su iyayen mu da duk wanda ya yi karatu ya samu taimakon iyaye to bayan ka gama ka yi karatu in na farko ne ma ka gama ku duba wani da kake a boko mako tun daga firamare kaga yaro ya haura makaranta an taso wani ƙarfe ɗaya sai ga yaro wani biya ga zafin rana mala ga yunwa kaga yaro ya dawo wuce da wuce da bai ji mata ko eh yanzu kuma ya jefa da kan ina neman abinci wani lokaci kuma ya zai ma ba ya abinci ba Allahu akbar amma kuma haka zai kuma sake kuma ya shiga makarantar allo kuma duka wannan wata ba da zama duniya ne to bayan ka gama wannan kuma ga fakalin school bayan ka gama ga jami'a kai ke nan da zan da zan kana cikin mota kun je an jima ce an yaji an je yaji yaji ko yanzu a yanzu suna gida ba ku duka wannan yana da cikin jarrabawa na ubangiji bayan an gama karatu kuma a dawo neman aiki kana samun aiki kuma sai ka gana aure ko ka je hira ka ki fitowa ka dawo gida ka kwana cikin damuwa ko ka ji na kallon ka da sai wurin wani amma ko an yi auren kuma da kai da bakin leda kun kulla ku zama akwai hutu a duniya akwai hutu ku ji sai da Allah ya yi rantsuwa yace la uqsimu bi hadha al-falaq wa anta yillu bi hadha al-falaq ووالد وما ولد يقول لي لقد خلقنا الانسان في كبد ذاك ينقوى فأبدا mutum zai gani a kan tsananin duniya mai hakuri wata rana zai wuce shi ne ka bi Allah duk abin da za ka gani wurin wahala a daure ɗan uwa yanzu azumin nan ba ana cewa azumi na zuwa na zuwa na zuwa yau nawa yau hudu a za su cikin guda talatin mutum da mutum guda hudu gobe ya zama nawa to ana ce gobe jini wani mutum ce ga an gama azumin a ce yau sallah ko mai kai hakuri zai zo zai wuce to kar mu bi nasa wuriyar duniya mu ce za mu yi abin da muka ga dama mu yi hakuri duk abin da kace an ce ka daure ka yi na ibada ka daure lazimin safon nan ka kula ka rinda yi lazimin yamma wazifa sallah an jira a zuwa ka je a yi da kai la'azar ka je a yi da kai wanda ruba a isha a zuwa ka fito wanda na sai labari Allah ba mu sa'a
ويجتنب المآسي kuma sannan ka nisanci sabon Allah وشهوات الدنيا da kuma duk wani sha'awar duniya فإن الجنة domin gidan aljanna أدق قلب المكاره an an mata an kewaye ta da abubuwan kiri وهبة النار بشهوات ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa kamar yadda Allah ya yi ni hikimar da kuma aljanna sai aka kewaye ta da abin ki wanda rai baya so shi ne zuwa sallah Allah jama'a wa yake zuwa sallah dan yana so kana bacci da abu za ka ji an ce as-salatu khayrun min an-nawm ka tashi ka ji fa da iyalin ko ka kawo hanya wani ma a kafa da wani ruwa akwai mota wani ka an taka mota ka zama wani aka zai taka a kafa ga haɗarruka a hanya iri-iri ga karnuka ga aljanu ga miyagun mutane wanda zo kuma lokacin da suke fitowa na su na su sha'ayi amma haka mumini zai kama hanya ya shiga hanya zuwa zuwa sallah sannan ko da wannan jama'a yanzu azumin da muke yi nan wa yake yi da yana jin daɗi wa yake yi har zamanin da a ce azumin nan Allah zai ce ya ba da dama ka biya miliyan ɗaya ka huta da azumi ka ga wani ba ba wani zai ya da zuwa nan manyan manyan ida ida ruwan da zai tsafta da zai ida ruwan su yanzu aka fara wallahi wani an ba dan azumi bai san ana yunwa ba wani akwai wanda ya kauce wani shekarar shi ashirin da bakwai da barki da ya sa harshe a bakinsa ko ko dai na zai sa a bakinsa wanda ka ashirin da bakwai ya sa Allah ya kawo arziki shi tana ka da ma gida ne wani lokaci ma ya karfe karfe sha biyu ma ya karya ba haka ne ba to amma ba wanda arziki ke ba su wahala irin masu kuɗi wani ganin wani da suke wani yan biyu duka duk da ke yan su an ji ma jura nan an ji ma sai ka yi wallahi sai ka yi inda Allah ya bada dama mutum zai biya kuɗi akan azumi wallahi da akwai wanda zai ninka kai ko miliyan talatin talatin da hoji zai zai kirga da baya saboda kan yi kuma ka ji ikon Allah ba a yadda wani ya ma wani ba kai na kai kai ma ka ɗanɗana to sai ka kuɗe gani yan uwa an ci ka azumi ya kama gana da lokacin azumi da lokacin da ba lokacin azumi ba wani lokaci ne aka fara ba abinci da ma wani lokaci ne masu kudi ka a sai ya rakawa suna shan wahala sai ya daga suke rama wani ya rama shekara wani gero wani sai kayan shayi wani kuma dabino wani kunan zaki yanzu kano nan bakin masallaci nan da magaruba da sauran masallaci duk inda ka je in magaruba ya yi sama da abin abu iri iri wasu na kawo kunan zaki ko wani kuma su kawo wani wurin zafi wasu ka da biyu wasu ruwan sanyi amma ran da aka ce baka an yi sallah yau in ka zo bakin masallacin ba za ka ga komai ba mutane sun koma ruwan amma da a wannan watan saboda masu kuɗi suna jin me ake yi sai ga mutum ya sai buhunan shinkafa ina rarrabawa talakawa wani indomi wani kuma ya sai taliya ga shi nan dai kowa ne ƙarfinsa da haka ba wanda yake yin ibada don jin daɗi yanzu ko zama auren jin dala wa yake yin auren don jin daɗi ai saboda mata ko suna kiwa sai kana ranewa ko ba ka wani wa kuma da daga in ka je ka kawo abincin kai tsan maka za a yi kuma na nan waye ina nan waye sai abin da aka yi ba maka sai dai mai sa da mutum ba zai taba rai zai sai na wani kawo da iskar jiga kwayar mu wannan kwarama ga hada duka ruwa na amma wani bawan Allah wallahi duk abin da aka bashi sai kura koma to da ka duk abin da sauran shi ibada sai an yi hakuri mata sai hakuri kaga tana kiba kai kana rayuwa da wahala ka samu miji da mata a rayuwa da kiba yana da wahala sai da irin masu da kin nan na baiwa kiba amma yawanci ka samu miji na na kwanje mai wajen kuma tana kana budewa saboda ita take son ainihin ainihin mai kyau da ka da ba kun ji abin da ake gaya mana mu yi hakuri ɗan uwa musamman mu al'umman manzon Allah kuma musamman musamman mu almajirai shehu tijjani musamman mu almajiran mu rabu shehu ibrahim komai allah ya mana komai allah ya mana domin tun masoyin shehu ibrahim masoyin shehu tijjani masoyin shehu tijjani ko masoyin waye masoyin annabi muhammadu masoyin manzo allah ba masoyin allah to mu gode allah allah ya ba mu komai duk abin da Allah ya kamata ya yi Allah ya mana ya kuwa mai ta hakuri a rika nan mu rika ta da kyau kar mu yi wasa in lokacin wazifa ya je ya yi ka je ka zauna a yi da kai matare matare in lokacin lazumi ya yi ka zauna ka yi lokacin lazumin yamma ma ya yi ka zauna ka yi duk inda ka ga ana aikin alhaini ka je wurin ana ana ce kwanan nan ba su kuma zama mamaji tun daga wata rabi'ar awal kullum ko daga jigilan kenan daga wata kowar gida zuwa kowa wata kowar gida har aka zo masu kowar gida suka gama da kungiyoyi ko ana jin ranar talata yau rana yau yau da rana ran talata da yau da kan zama da wannan kuma wurin maulidi to duka irin wa'annan wurare ɗan uwa mai ta ƙoƙari mai ta haƙuri rayuwar duniya mai zuwa ne ya wuce eh mu je
kama da a na kabari kamar yadda ya zo a cikin labari wa unshaitu kuma malaka sai ne waka wato ishaidu ma yan halale mu an ba na idza tawakkal nirani fi izarihi Allahu akbar ara imra'un jojo al aiki jibratun Allahu akbar idza kabara aw udu zar'in ba'da himarihi Allahu akbar تجنب الهدي سوء وذر وتاله وإن لم تعلت عنه مهيكا فداره Allahu akbar وقالوا برين الصدق قرين الصدق وذر مرائه Allahu akbar
تقل منه صفوان الود ما لم تمره Allahu akbar
وجاور إذا جاور الحرام أو استمرق na'am كريم كريم جلد تعلو بجاره na'am شاكاً.
alhamdulillah
وإن لله في أهل السماء في أرب السماوات جنة na'am ولكنها معكوفة بالمكاره
Allah baka wanda da yi baraka kai wa Allah Allah kara basira ma Allah duka malaman mu eh wannan baiti kan taji ba kaman malami bane wannan da wata gare ko ne na kallon ka kallon mutum to ba wata ne balle da sanan ke zuwa ne nan kwata ne ba wata ne Allah ka duka malaman mu Allah ka faka mu da kai in ba da ku ba da mu san wani hali muke a garin nan komai kun dafa kun ajiye wani kawai muna ci ne kawai komai sun bar mana yanzu kuma ba kawo malami daga wani gari sai ne yanzu ta baruka ba ba wani abin da zaka sai kawo wani sabon malami daga wani gari ya zo ya faɗa maka abin da baka taɓa ji ba babu shi Ya sayo.
komai wayannan manyan malaman sun bar mana jama'a ba ana kawo malaman ba kana yin wani sabon karatu da bakin su abin da ka saba jin nan shi za ka ji wani ma zai ga shi ne zai zo ya mako daga ka saba ji ka ka ka ka ta madara ka ta zai ga ba haka zai faɗa ba ko? haka ne ko ba haka ba Allah ya kace wa nan Allah ya saka musu da alkhairi komai kun yi mana yanzu mu gane mu garin nan ga idi an bar mana idi ya kuma wurin masallacin idi ba muna zuwa ne mu je mu ce mu je mu yi mu yi aro ba namu ne ga ma'aurata sun bar mana ga juma'a sun bar mana ga kuma manya manyan makarantun qur'ani ga sunan kamar makarantar shirma da idi ko sai malam yaya sai malam sani nan sai malam musa ko ga na malam bayan nan gangare ga na malam haruna gangare ga shi nan dai makarantu ne ka je ko ina ga shi nan wani duk shekara sai an yaye ɗalibai kuma wannan wa'annan makarantu ku zo ka ba mana duk wanda yake nan sai ya ya rike ne ga makarantu haka ne kuma haka ba haka yake ha kuma makarantar littafi sai na ce mana zauren shi nan kamar kasifa ne ka daga wani wuri haka ne ka dawo ka zo ka cewa a ce nan ka a cikin ni'ima ne wani ma ka dawo ka san ba ka fahimta abin da ake faɗa amma shi ke yi a bayanin ma zai yi muku bayanin da dole zai fi ka fahimta misali kamar maganar gado in an zo maganar gado sai ka kan misali kamar wani ya haifi wani kaza ya yi kaza shi na duk wanda ya karanta karatun fara'i a hannun shi ya ka samu rabon gado sai dai gana yi kawai wannan malamai Allah saka musu da kai eh an zo wannan wuri sai Haruna yana da kai ta dariya sai sai malam ba duk kai malami bane sai ba zai jawo ba wani ka ba shi da kai malami ne amma ba zai iya shan baitin ba wala Allah saka muku da alheri mara Allah saka Allah ya duka maka wata mu mu je mala
wajen shaidi to anan malam yace a wakin da aka ja mana yanzu idan ka ga kurkura kanka ya koma zama fari-fari to jama'a ma yanzu Allah a nan taron wannan wani kuma kuma mutum nawa ne kurkura kurkura alama ne na an kusa girbi game da hankali in yi wa hannun azumu minni wacce ana rafu kaibar walau a kundi da ayyuka rabbi ta iya وإن جود الموالد من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي إلا منك ولياه يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا haka yan uwa duk wanda ya kai ya fara farin fari to karatu kana kusa wallahi kana kusa ka daina bin rudi kai kenan farkon ya fito ka je ka sai jari an san dai ko sai ka je ka sa ka kai ka sha ba kaga wani jemu ma ya ki bari jemu jemu ya ki bari tun jemu na baki jemu ya zama fari bazan sana ba sai mun jira ba wai mai zuwa ce miki ne wani ka ce miki ne ko da jemu ko ba jemu in lokacin mutuwa ya yi ba ka tafi sauran mawaƙi ce ko da gemu ko ba mu gemu in lokacin mutuwa ya yi za ka tafi raka an ta gemu ko sa dai a jikin farin gemu sai da wani amfani to yana amfani ba ba rai kamar gemun naka ma fari daraja ne daraja ne za a zo wani wuri ana wura a ta mutane ganin ka zafi a baba a bakon ya kuya hoto ba ba na rage mu ya yi amfani ko bai ba sama idan jami'an tsaro suka kare kusa da kowa a cikin ku gemu wani kiri ne wani mama gemu a wuce wayan nan rojar biyu gonda amma idan sun ga mai farin gemu a siya baba sorry baba sai ko wow amma na zuwa ba haka ne ko to da haka wafi shaidi in ka ga cewa gemu ko kuma gatin kanka furfura ya zo da yake ma yanhana ne mu amince ba to abu ne wanda yake hana mai hankali mai tunani ga mara kuruciya inda kana hausa kana yarantaka dan wiwi din nan ka an tabawa ko ana an zagawa dan gurin mata mata to yau duka rasu dana idan shuka ya ga da yana kore sai ya zama baki baki farfar jaji jaja ana mai mai ke wani alama ya nuna ko ya nuna to idan wani da yake jira girbi girbi jama'a mai hankali jama'a kowa ya ga furfura ya kamata ya natsu wallahi tallahi ka natsu an kuma kaki za ka yi da na sanin da ba shi da amfani yau mu ya tazakkara insanu wa'anne da hulziki ya kuru ya laita ne ga jamfu Lokacin da za ka yi da na sanin da ba shi da amfani. yayin da kai wuce ta kai da na sani to abu ya lalace shi kaka jama'a mu kiyaye da ka ga furfura ka da su ana nuna maka alama ba kana kuka ne ana kuka kada za ka niƙe ka ji wani wuri ya amsa kada jama'a da a cikin wannan ba akwai masu dabbatarwa ko wani yarrafiya yanzu da cikin wani akwai yan kwallo yanzu ni suna na yi kwallo na yi kola na zuwa kwallo amma yanzu kai da zai iya ina ina sai mun yi wasan kwasa ko muka haye ruwa mu je mu dawo za mu iya yanzu ba zai yi ba to kullum ana wani lokaci ba kada kusa ne kullum yanzu da wani wasan gare gare ko wani gare gare mu sai wani gare nan da gare gare mu yi motar kwani ko mana mu sai wani da motar kwani yanzu zai yi yanzu ba zai yi ba da sai ka faɗin kamfe ɗan kankanin wando kai yawo ba riga ba dogon wando kai yawo yanzu zan yi yanzu ba za ka sun mutu ya kurkura a natsu annabi ibrahim shi ne fara ganin kurkura ya gani ya ce ya rabbi ma haza Allah menene wannan Allah ce wa ya ibrahim haza ni karu ibrahim wannan natsuwa ne ka natsu ne inda kana wasa to wasa ya wuce za ka wabi sai ni ne ما ينهانا عليه ma ya halhali mu'alisi ba إذا توقدت نيرانه في الجزار musamman ma yayin da hasken furfura ya kunnu a nan saje ko gemu saje ya fi saje ko ko gemu zama gemu ka yayi fari to textile textile kullum malaika mutuwa sai ya la akan ka ya gani sai ya taba yake da saura wata rana sai ka ji jam sai baka wada ya tafi jama'a ji tsoron Allah musamman yayin da hasken hasken kurkura ya kullu a anan a abin saje ke zani yi gina ko a saje saje da zai yayi fari to kaga kama an dama fura kanka to ai ga ban aiki yawo yanzu bari ke mu nan mu duniya shi ta yi mu nan shekara ashirin da biyar kenan ake yi ma shekara ashirin da biyar kenan yanzu ake yi ma sai ga ruwa kuma shekara ashirin da hudu ake yi ma da Allah jama'a shekara ashirin da hudu ko da biyar da ana kwana ashirin da biyar ne shekara ba ba abu wasa ba ne yanzu duk wanda ka sani da yara ne almajirai ne da wai su ne malamai yanzu wai su ne malamai ba a da manya ba ne lokacin manya ka isa ba ka isa ba to kullum Allah yana kawantar da mu wa'azi ne ce mana
أراد امرؤ برجوع العيش يحدث Allah ta ara'im imru'un ne برجوع العيش yace na ga mutum a wurin wurin kauna da wurin sauri da wurin kwaɗayi yukata kullum kokarin sa a ce yana da motoci yana da gidaje dama duka mun ba haka bane in ka samu dubu ɗaya zai iya zuwa zuciyarka duka ce dama dubu biyu ne in sun kai biyu ba zai kace ne kuma dama uku ne manzon Allah yake cewa ba inda za a ba ɗan adam fadama daji zallan dinari ne zai yi buri ina ma da daji ne annabi ya ce ba abin da ke cika bakin ɗan adam sai dai kafin kabari har mutum ya mutu a buri kullum a buri kaga mutum ya kai shekara hamsin amma yana nan yana burin shekara ɗari na gaba sana yanzu yan siyasa wannan fara ga yawon yan siyasa yanzu mutumin da yake haso a san gini shi burinsa zaben da za a yi 2027 kaga shekara ba ba wannan na mai zuwa nawa ba a na da wata ma shekara hudu banda wannan da za a yi 27 yana buri ya zama gwamna ko ya zama hasu a sambili ko kuma ya zama hasu waya kaga mutum ina ta lissafin shekaru alhali kuma da kafanin ka ya zo gari ba ka sani ba to da haka kullum shi dan adam har sai ta ganin da kullum kana cikin buri kana burin tara abin duniya alhali kuma ba kabarin kusa da kai ba ka sani ba Allah ka ba mu sa Allah ka ba mu tuka da imani Isa zuwa wanda Allah ya baka kai a hankali jarraba ka Allah yake kamar da na bayani karo wani talauci na imanin ba wani ba in bai da kuɗi za ka za ka za ka za ka wani lafiya amma ran da ya ji dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko gari ba lafiya akwai da kuma babu in ba kuɗi sai ka samu shi ke buɗe masallaci in an ga masallaci ke buɗe ƙarfin wazifa da sake wa zuwa kwanan amma ran da yanzu dubu hamsin sai a kwana in mara zai zuwa yana akwai su kuma mu inda kuɗi ba jin Allah in kuma ba kuɗi ka same shi kullum a masallaci Allah Allah kuɗi kuɗi akwai wani wallahi muna sallah yana roƙon Allah ya ɗauka a zuciya yake yi har ya fito fili na Allah kuɗi Allah Allah quick money Allah quick money quick waya ba ta kuɗin da sauri ma ta kallon shi haka kaga wannan ka mutuwa zai saurare ka damuwarsa kuɗi ne to kuma duk abin da Allah ya baka ko da Allah wata kira na ba ko din ba za ka bi Allah ba akwai wasu bayan Allah yadda zo a hadisin manzon Allah Allah ya ce Allah ya jarraba wasu bayan ko uku daya makawo ne daya kuturu ne ɗaya kuma mai tura mere sai Allah ya tura mala'ika ije ya jarraba su mala'ika sai ya juya kamannin kuturu malaika sai juya kamar na ɗan adam sai zo wani wannan kudu wani farko ce wata bawan Allah sannu ya ce yawa me ke damun ka ya ce ciwo ciwon me ce kudurta ga haruna duka ya babballe amadi ya babballe ina wari mutane suna kyamana ita ka zai rike fara yanzu Allah ya maka ita ni da zan samu Allah ya ban lafiya in zama na warke ita bayan ka warke kuma ba ta ce Allah ba da kuɗi ita ba shiga da ka ka warke sai warke sai aka ba shi kuɗi nan da nan kafin ka ce wani abu da ya zama mai arziki mala'ikan nan sai ta wurin mai ciwo mere shi ma ya je ya same shi a wannan hali to ka bawan Allah sannan ta yawa da ke dama kai ta ciwo wani ciwo ya ce mere jiki na ko ina ya yi dabbar dabbari abin ciwon ne ne ko kaga da ki yayi baki baki baki kamar kamar akoko ne wani wani yayi fari yayi ga hinan ne idan da kike so ce na so Allah ya ba lafiya bayan lafiya bai ce Allah ya ba da arziki shi ba ce bai san baka nan da nan ya warke ya samu kuɗi sai je wurin makaho shi ma ya same shi shi ma ya mutu yadda ya ma waɗannan bayan kwana biyu sai Allah ce mala'ikan ya koma a jarraba su a gani wane ne na Allah sai dawo kuduru amma da zai dawo sai ya jure ya zo kamar kuduru zai zo shi na kamar kuduru ne shi mala'ikar ina fara waje ba mu na Allah waje ba mu da wannan ina ne magana irin na kutare ya tsaya a gaban wannan mai kuɗi wanda da da kuduru ne ita kai ka sa da mara ta kore shi bai da wai kore shi ita bawan Allah kai ma da ba haka kake bai sai ni din ka rubu kan ma ka sai da haka nake ta zuga wani wuri sai ba ya kace ga tiyarka sai kudin ka ya dawo kudi kuma ya ba ne sai kuma ya tafi wurin mai ciwo mai laifi ba shi ma sai ya juro ya zama kamar mai mena shi ma ya zo yana bara shi ma ya kore shi kamar da wancan yayi shi ma ce ga ɗiyarka sai kuma ya zo wurin makaho shi ma ya juya ya zama kamar makaho da tafiya yana tsoron sanda shi wannan mai kuɗi makahon nan sai taso ya zo ya kama shi yana ba wa Allah zo nan karka faɗi zo nan rami ne a gaban ka zo ya zo ya ajiye shi ya fita cikin gida ya je kawo abinci mai kyau ya zo ya ajiye mishi ya je ya ɗibo kuɗi ya zo ya zuba mishi sai mala'ikan sai buɗe ido itibawan Allah ni ba makaho ba ne ko uku ne Allah ya tura in jarraba ku yan uwaka guda biyu ko sun yi asara sun halaka kai ka jarrabawa lalle ya nuna kai bawan Allah ne mutum kirki zaka Allah ya ce maka albishir da kai da arziki ka da goma kenan har cikin kiyama har aljanna duk abin da Allah ya baka Allah yana jarraba ka ne Allah yana gwada ka ne yanzu malamai an ba su ilimi ko ana gwada su ne a gani za su yi Allah kuma su ji Allah ba ba ruwan Allah da ilimin ka yanzu Allah ya zare ka a cikin ilimi ya saka cikin azaba annabi ya ce al'alimu wal ilmu wal amalu fil janna wa in lam ya'mal al'alimu bi ilmihi fal ilmu wal amalu fil janna wal alimu fil nar ita da ilimi da malami da aiki suna aljanna amma idan malami bai yi amfani amfani da ilimin sa ba ko ilimin da aikin sa kai su aljanna shi ko za kai su wuta da ka malamin ba tara masu Allah yake yi ya baka ilimi ne ba da ka fi kowa ba ba ka fi kowa iya rawa ba ne akwai wani wanda duk kafin a bija kuma kamar yake karatu kai sai Allah ya kawo ilimi da yawa ya baka jama'a ba ganin wannan Allah yana jarraba ka ne ga ya za ka yi daga wula'anta mutane ko kuma a ra'ayewa mutane yanzu ko wanda yana iya ita ga ina ga kowa banza shi yana ganin kamar wai dabarar shi ne ba shi ilimi ba dabara ka bane kul inna mal ilmu inda Allah ilimi na Allah ne yanzu Allah ya ga dama sai ya sa ka a wani hali haka in Allah ya baka dukiya ba karfinka ne ko dabarar ka ba jarraba ka Allah yake yi ina karuna ina fir'auna fir'auna ba sai da ya shekara ɗari hudu ko ciwon kai bai taɓa yi ba shekara ɗari hudu kuma kullum ina cin ɗan maraƙin raƙumi bijiman saniya shi kaɗai kullum ke cinyewa amma baya bayan gida sai kwana wani saboda lafiya ana kwaye wani duniya yanzu yanzu kaza ɗaya ma an ba ka irin babban kaza na sai ka sa ka cinye ko ba ka bane duk ra'ayinka duk ra'ayinka wala sai da ya yake ce ka amma fir'auna bijimin sani ya yake cinye wa shi kai kullum na ce in ya zama zai kaba shi saboda lafiya shekara ɗari ko yayi baya bayan gida ko sai ya kwana a wuri dana yanzu a cikin wanda bai je bayan gida kwana uku ya iyaya ba na iyalo ba iyalo kwana uku ya yi nisa kwana uku ne ya yi nisa shi maza ya yi nisa da amma ka nufi auna kwana arba'in ita yi kafin ya kewa ya bayan gida amma tun daga ranar da Allah ya koyo annabi Musa da sandan hannun nan ya je wata ban matijiya fir'auna ya tsorata ya yanka da gudu tun daga ranar kuma kullum sai ya kewa ya so arba'in kullum tun daga safe har dare a hanyar bayan gida yake ina dawowa zai koma yanzu ba mara misali mara ai wata ciwon atini ko ciwon atini ai wata mutan ko za ka ji kaman kayan cin da zai zuru amma an gada ka tsura sai ka ɗan ɗan kaɗan wani ma ka tsokunan ka ji ka ji bayan ka ne kamar zai sauka ba a kulle zai sauka kuma kana dawowa sai ka ji kamar ciki ka sake dawowa ka dinga zuri ya ke nan ko fa'anda to fir'auna kuma a wannan halin sai da yake kan ɗari biyu da ashirin ina fir'auna yake ina yake ina ƙaruna ina abu jahl ina usbatu ina surbaruzu wanda saboda mulki ya taɓa cewa shi shine allah ƙasa yana so ya je kashe allah sama ya haɗa mulki bai kamata a ce akwai wani Allah a wani wuri ba ya sa aka yi kiwon yanki a san miki yawo igul ana ba su nama suka zama manya sannan za a ga musu ƙatan keji su zai yi mutum hamsin aka ɗaura aka sa kibiya a saman keji din aka fi ala nama aka ɗaura wasu waɗannan yankiyoyi sarƙa aka ɗaura a jikin wannan wannan keji ya shiga shi da jama'a da shi biya hannunsa wani zai je kashe Allah sama ni ki yayi sama ya tafi ya tafi sai sai a duba a gani da aka leka sai a ga duniya ya zama baki kirin sai ce da sama a tafi aka tafi aka tafi ita a bude da ya leka sai ga duniya ya zama bulu wannan yanzu wannan akwai wani ya sama rabu da baki na ji Allah muku da yi za ka je sama ya wuce girgije din nan ya wuce sama ya zama kudu ba ganin komai jirgi da hadari ma ya dawo ƙasa da na kuma ganin labari zai wuce muku ana ruwa a ƙasa ko kuna gaban ruwan ne sai da aka je wannan halin sai ce yanzu an kawo sai cewa dogar ya ban kiriya ba na abin harbawa sai ya ja wai zai harba Allah ba zai shi Allah Allah ya haƙuri ne ka taɓa shi yana kallon ka ina jiran ka inna rabbaka la bil ina jiran mu ka tafi yanka ka ga mutum ya ki sallah ya ki azumi ya zo azumi na ko da baya yi akwai ku a maza akwai ku a mata sai ta yi ƙarya yaya wallahi na ga abun nan kuma ƙarya ne Allah ya sani ana waiwa Allah ne sawa'un minkum man asarra qawluhu wa man jahara bihi ko da wanda ya bayyana da wanda ya koya a wurin Allah duka Allah shi ba shi da ba shi da gaibu Allah ba shi da da wannan fili shi shi ne a fili saboda bayyana kuma sai koyi haka ne ko arba'in هو الأول والآخر والظاهر والباطن saboda bayyanar shi sai ya koya saboda koyan sa kuma sai ga ka tiri ka gani a ga gani saboda kusancin sa kuma sai yayi nisa saboda nisa kuma zai zo kusa ba mutum bane ba aljani bane ba dabba bane ba mala'ika bane shi ba sama bane kuma shi ba ƙasa bane kuma shi ba dare bane shi ba ba rana bane shi ba hayaki bane shi ba dutse bane shi ba bishiya bane shi ne ga kuma shi ba ya motsi ko bai zama shi Allah ke na kai tafiyanka yana kallon ka ka ce yana jiran kowa ku da Allah wa'annan mutane maka wa'annan da Allah akwai ɗaya su a duniya suna yana kun tafi to mu ma wata rana haka za mu waye da mu mu mutu dakan Allah ya baka dukiya ya jarraba ka ne in ya baka lafiya ma yana jarraba ka ne in ya sa maka ciwo ne ma yana jarraba ka ne hasiban nasu an yi karaku an yi kuru amanna wa hum la yusaru ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لأن الشغباء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون Allah ya sa mu jarrabawa kun ji abin da malam ya faɗi faɗa mana a cikin wannan wake waken nan karatu ne a zuzu'a
إذا أدبر الأود الزرع بعد إكباره malam sai idan ka ga kuka ya yi fati-fati bayan da kore ne da yake nuna wa
يا قوسا dala gona kullum da gona ya je gona ke waya da yake so ya gani ba yana so ya ga amfanin gona ya kosa ko in ya kosa sai ne sai girbi ko wato haka koyo mai sadi ko to idan ka ga shuka da yana kore ya koma ne fatsi fatsi to ka kinsa za a girbe ka yanzu wallahi za ka tafi Allah na shi za a yi kallon kowa ya ce daga dama
تجنب الخرج السوء so mana yace ka nisanci mugun aboki alhamdulillah aboki ke ne لا تمنى ka nisanci mugun aboki kar ka yi aboki da mugun mutum
وعذاب هذا المرء الخرج إذا تسأل وأبصرت عينه فكل قريب بالمقالب يقتديه فإن كان ذا شر فجعل وسرعة وإن كان ذا خير فقاله تعتدي يجب التعليم إن كان يبغو بقوا يزورك هذا سمانا من يسرعك Allah ne da ke ita ka bai ka bata abinci ka bai an jima ya fita yawo idan ka kwanta ne tana bai shi da asan ba fiye wa ba fiye wa dan bari wannan ko dan shi eh shi ne a bara goma ne wato ina wani wani ko sale ko bayyana ne dan an ce ba fiye ina cewa nan ne mafarki da Allah me aikin shi na kwanta ne ko so sai mun ganshi da malam Audu Abdul Nasir shi ne sai ki ce maka ai nan ne wato kila da ka san me yake so kila sai ne to da yau da sai ganshi da wani mutanen garin ku na da biya yana wa Allah na masu kiran kenan ina haka Lala, ba wannan sai an baka labarin mutane sai an baka labarin Allah ya kai shi yake lokacin mala Habibu yana raye. ya yi wani bako mala yi ma yi kudi mana yanzu na makudi wanda suna yi wa mahaifinsa mala habibu ya yi bako almajiri ne ba a ce maka yin gira kawai an jima kawai sai ga bakonsa an sa an sa zani an daura tsakiyar bina ana jin shi ana ya yi marisa ya ta kwaya ya iya tafiya ta ga haru shi da haru ai a ranar ma da koyi haka in za ka yi aboki ka yi aboki da mutumin kirki kar ka yi aboki da mugun mutum domin abokantaka yana nasuwa zana ba mu sha ganin mutum a ce maka wuta ruwa ne ya kona shi ba jama ba sa gani ba a asibiti ko a gaisa ka ruwa ne ya kona shi da Allah a al'ada ruwa yana koni ruwa yana koni mutum amma da ya kuna mai dawo ya kuna ya yi aboki da wuta ne wuta ne ya sa ya zama mugu amma ruwa ai abu kirki ne ko wani Allah mini da mari kulli shay'in hayyina ko rayuwar komai da ruwa ne da ka yi ga ruwa ya yi kuna to ya yi aboki da mugu ne da ka dan za ka yi aboki ka yi aboki da mutumin ke komai kirce ka in kai aboki da mutumin banza za ka zama mutumin banza an bai da wani ma shi sa ka zan za ka yi aboki ko addini ka zaɓi mutumin kirki ne tsoron Allah da zuwa za ka ko wazifa da mutum dinnan wazifa in kai aboki da ba wahabi wanda bai son wazifa ka ce shi ne amininka wallahi sai ya hawa kan wazifa da ala jama'a ba ma gani ba ma gani shi zai so zai san yadda zai yi yadda zai yi sai ya ja ka Allah ya kiyaye mu. In kai aboki da makiyin manzon Allah, wallahi sai ya dafa maka kin manzon Allah. Daga jama'a in za mu yi aboki mu ne mutanen kirki. Ko ya za ka bayar ka ba mutumin kirki. Ko ya za ka bayar. Daga ka ji abin da malam ke ce maka ka kiyaye yin aboki da mugun mutum. Mu
وإن لم تقف عنه amma idan ba za ka iya rabuwa da shi ba ya makale maka مهيزا بداره to ka iya zama da shi wannan su ji an mu yi da mu idan ba za ka samu ikon kauce miki ba ba za ka samu ikon bauɗe miki ba to kai ka iya zama da shi fadari sai ka yi zama da shi da iyawa kamar da qur'ani Allah yake cewa illa an tattaku minhum bi yanzu idan muna karar da ba na mu yanzu da muna mu kuɗi a nan bilo da zala wato da biyawa wato da biyawa da mu musulmi da waɗanda ba su yi wa wato da biyawa sun fi ne yawa ko to sai mu iya zama da su na baki a baki na zuciya kuma ba kamar yadda manzo Allah ya ce wa inna lana bashu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tar'alu to idan kana da aboki ya makale maka ba yadda ka iya to ka iya zama da shi lokacin da wurin jiyar da ka sa maka kuma da wa yi ta da wani zo ka raka ni zan je wurin mutumiyar nawa karka je wallahi zai koya maka so kana kaucewa kana kaucewa zai ja ra'ayinka in zai je wurin shan giya ka karka bi shi wani lokacin da ya wata sai ya zo ku zauna ku yi ranku amma zai je yanki ko zai je fata karka bi shi Allah ka ba mu abokanai na kirki Allah ka ba mu abokanai na kirki da ka bi inda ga mutumin kirki to abokin zama na kirki a abokin barawo ne ne barawo ne ko zai sata a yi su kun sata ko tunda yana ta kuna fata shi ƙwararwa ne shi ƙwararwar zaune ne wannan kuma ƙwararwar da yi da ƙwararwar zaune da ƙwararwar da ya duka kuma su yi gwamnati masu kusa da masu ƙwararwar zaune ko kuma da ku da ka jama'a mu kiyaye idan ya zama ba za ka iya bauɗe musu ba to ka iya zama da shi ita ne
wajawar karina sidiki to ka yi makwabtaka da aboki da kirki wa hazir min ra'ihi kuma ka kiyaye cin mutu da shi misali misali mutum da yake aboki da malam nan sai malam ya ce masa Allah a wuri kaza Allah ya ce kaza da Allah ya kamata wanda bai sani ya mutu da bala ya kamata to yanzu an da suka ji kere yanzu nan yanzu jahilai su suke ja da malamai a kan mutum sai ta ganin jahili bai san komai ba wai sai yana mutu da malami malam ya ce Allah ya ce kuma ka tsaya kana kawo wasu misalai da wasu dabaru dabaru in an ce Allah ya ce kan magana ba ya kare ba ku za ka idan ka yi aboki da mutumin kirki ka kiyaye mutu da shi jayayya da shi domin duk abin da zai karantar da kai abu ne na alkai akwai wani sarki sarki ne babban sarki to yana da waziri kuma su sarakunan da sun za su yi waziri suna neman malamai ne saboda idan sun yi kuskure a sa su a hanya to sai da shi waziri malami ne ko shi wazirin ba sa rabuwa da sarki kullum duk abin da ya faru sai ce Allah ya sa haka shi ya fa alkhairi kuma da ma ka ga zama mun yi ba duk abin da ya zo ka ce Allah sa haka shi ya fa alkhairi inna lillahi wa inna to shi kenan ana nan nan ana nan sarki za ku ta sai ya mance ya sa hannunsa a bakin kofa sai aka kowa kyauran kofa sai kyauran kofa ya kunce da hannun sarki jini na zuba jini na zuba sai shi wannan waziri ya ce Allah ya sa haka shi fa a gani sarki ya daga ido ya kalli wannan waziri ita in ji ciwo ka ce wai za ke ba alheri a kai shi hurra sarkin ya kare aka ɗauki waziri aka ja ya kulle wata uku kina kulle sarki ya zo ya warke to al'adar sarkin kullum bayan la'asar ya kan fita kan isa haka ya kan fita farauta wannan ya fita farauta sai ga wata barewa sai yana binta ina binta tana shiga daji kafin ya ankara yayi nisa da mutanen da ya bace ku ya je gaba kuma bai ga barewa ba ta mata ƙasa sai ya mure ya nemi hanyar dawowa gida ya rasa ya rikice ina cikin wannan ɗimuwa har dare ya yi kuma jama'an da sun neme shi ba su rai shi ba su koma gida to yana cikin wannan hali sai wasu arna na daji ko kama shi makafa sun fito neman wanda za a yaka wa gunki su arna ne masu bautan gunki duk shekara ana yaka wa gunki mutum sai suka samu sarki suka kama suka yi suka ɗaure shi aka shafa mishi farin alli akan ingarin Allah ya waye za a zo a yanka wa gunki sarki ya yi iyo ya yi kuka amma duka a banza ina ɗaure da gari ya waye aka zo aka ɗauki sarki aka je aka sa shi a kan wurin yanka to a baya lokacin da ya ce a kai waziri fituna sai waziri ya ce sarki allah isa haka ce ba a rai to da aka zo babban su ainihin jagoran tsafi baya fitowa sai shekara shekara shiga da zai fito duka suka miƙe aka ba shi ruwan tsafi da zai yanka wannan sarki wannan matsafi ya zo ina dubawa ina dubawa sai idan sai je kan yatsan sarki sai ga yatsa ɗaya a bujirari sai ya ihu an nan suka tsorata ita yaya za ku ɗauko da kasashe ku kawo mu yanka wa allahnmu Allah an gaya muku Allah abin wasa ne ku kwanta ta zuwa miki lana addu'a da azin ya yi gobe ba a kuma sarki sarki ma da lagu Allah ya ce da kai ya faɗo hanyar gida ya zo wujiga wujiga in ji yara in ta wujiga wujiga ya gina sarki ya dawo mutu ga wani gaba da duk ya fita hayyacinsa mana an biya da mutuwa ba sai eh yanzu ko kai ne dan fashi Allah ya ya sa maka bindiga ya kwace don Allah a lokacin a wani hali kake lokacin kan shiga rawa domin ita bindiga la sharika da hune wurin mutuwa eh duk wanda aka harbe shi da da alkaji inda ya same shi sai dai wani ikon Allah sai dai ya sa ya same shi a haru ko abubu amma ne ya buji na kirji ko magana ko kuma samu ciki magana ya kare ko kai magana ya kare sarki sai ce maza a je a kwanto waziri aka je a kwanto waziri ita waziri farko tukuna na baka dinari dubu tauta addu'anka da kai min din na ga amfanin addu'anka na ita ba dan ya bannan na waya gunta ne ba da yanzu na ji malaka ita amma na ce a kawo ka ne saboda kai ma lokacin na ce a kai futura ka ce Allah ya sa ka fiye fa alkhairi me zan wa haka ita nan gare ne ni da kai ba mu rawuwa kaga da za kama har da ni za kama to ba dan Kada ba rabuwa, ita amma idan da an kama mutane kai an gana ko ya zama abu abu ne, kaga ya kaya da kanwa. Ya da kan. Sarki ma ya yi dariya. Kaga kulle ni da kai sarki, kulle ni ne ma sai zama ne a gari ni. Za ka zama a zuwa har da ka samu kanka ka gode Allah, ka gode Allah, ita ne.
sannan minu sabuwatul wurdi malam tumari za ka samu tsantsan soyayya in dai ba ka yi jayayya da mutumin kirki ba. Eh, yanzu ana amfani da muna ba, shehinmu, a yana da abokanai waɗanda ba malamai ba ne ko? Da ana kuma mai kirki ko ba kirki ba. Wanda mu ta so mu ɗauka su mu duka malamai ne. Sai daga baya yake cewa wane kaza ne, wane kaza ne, amma kusantan shi da su, da suka zo kusa da shi suka zama kirki. dukkan ku gaba ɗaya kowa mutuwarsa ya zama abin alhaji zaka in kai aboki da mutumin kirki kai ma zaka zama mutumin kirki amma sharadi idan ba ka yi jayayya da shi ba in ba ka yi ba za ka samu kyakkyawan soyayya tsantsan soyayya in an tafi lahira in zai yi kai kana ciki dana jama'a yanzu misali abokanan maulan mu shehu ibrahim to allah za a je lahira ne kalle ku yawon su zama zai yi abokanan wani mutum ta jayi ana za a je lahira ne ya bar ku zai yi ba za ka in kai aboki da mutumin kirki za ka samu tsantsan soyayya kuma za ka samu alheri na
wa jawar idza jawarta Allah mu galau daga lokaci ya abu kuma akwai alaman hadari a yi hakuri da ba haka manyan wasu da ya kai awa ɗaya nan je kar mu wuce in muna kai wa awa awa biyu na gaba ka zo kai ma kuma inda ko ko ma ko san cewa sun samu muke cikin aiki taro na yi karatu da asa ko da karatu ko da azumi ba karamin aiki ba ne mun gama ko mun yi magaruba mun sha ruwa mun yi sallan tarawih ko to jiki ma yana da aiki ku je ku huta mu ma mu je mu huta akwai gobe ko mu zo da wuri mu ta ƙarshen wannan wannan baitoci da aka ja mana wannan Allah kada mu kira da wakan nan Allah saka da alheri Allah saka da alheri sallar nafila raka'a takwas bayan fatiha alam na tara ego kul huwa Allahu uku ina gama sallah ya samu dugo ya samu ya samu dari raka'a takwas sallama hudu bayan fatiha alam na tara daya kul huwa Allahu uku idan an gama sallah ya samu dari ne kace an kashi kudi to akwai bayan Allah suka taimaka mana da abin zama wanda zai kai magana muna da ƙara kira wanda Allah ya hore masa ko da abu wannan na sunci ko ta gurma abin da Allah ya hore a taimaka Allah ya saka masa da alheri akwai wata baiwar Allah a gidan yakuwa gidan baban baban iya mai anguwa wani gayi Allah ya saka masa da alheri kawo bomba kuma an kawo kuma ta wani yaran sarki din nan ba kwan wuta ba wannan sarki amma yadda ko akwai wanda ya kawo ana saka da alheri kuma akwai bawan Allah da ya ya bada kuɗi aka sai wannan sika da yake arewa da mu nan aka sa Allah ya saka da alheri shi kuma Ali Salisu da sauran wanda suke taimako wurin hada wannan wuri su kwashi Allah ya saka musu da alheri jama'a masu sadaka Allah ya saka wa kowa da alheri kowa abin da yake da bukata na alheri Allah ya biya jama'a Allah ya hakuri da Allah ya hakuri ko Allahu akbar mamman ku jama'a kuma ga kuma da kafin kenan yanzu ga wani bawan Allah yanzu nan Allah ya kira shi kuma su mamman ladan a anguwar kabawa sai kijo ne yanzu nan aka bar shi ba lafiya ga shi yanzu an yi waya lokaci ya yi to kullum maganar kenan fa jama'a kullum wa'azi kenan da ake mana mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kafin Allah ya kama ko ya kama shi yanzu ne karma abin tausayi ba wani abu bane Allah ya ba mu sa'a muna roƙon hayar lafiyar jama'a duk wanda yake wannan wuri wanda ba tarbi kai dari mai tarbi ko mu yi mu ja cikin tarbi ɗaya ɗaya la ilaha illallah shi wannan bawan Allah da jatuman su alhaji babanta su Muhammad Jirago da ta koma ga Allah da sauran yan uwa da Allah ya kira su da wani baiwa Allah ya kira su a juma'a malama Hawa'u da sauran magabatan mu gaba daya da sauran gabata Allah ya gafarta muku la ilaha illallah wa take tarwa Allah ya gafarta muku idan Allah ya gafarta muku Allah ya kawo kwanciyarsa Allah ya kura kuransa Allah ya nawar kabarinsa ta mu taro Allah ya samu cika da imani Allah ya ba mu ikon tashi da imani magabatan mu baki daya shehunan mu malaman mu Allah ya gafarta muku kowa nan yana da bukatu ta alkhairi Allah ya biya mana kowa da abin da yake jin tsoro ubangiji Allah ya magance mana amma ta akwai hajiya bai shiga da babu mai shekarar jiya Allah ya ƙara buɗe bukatu na alkhairi na kowa Allah ya biya kuma da muna Allah babu mai albarka Allah mun roƙe ka Allah ka ba mu ni'ima Allah ka ba mu ni'ima Allah ka ba mu ni'ima alfarmai shugaban mu Annabi Muhammad ya Allah ka zo da ni'ima Allah ka ba mu damuna mai albarka iska da tsawa Allah ka ba mu tarhama alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyayen mu mata wadanda suke neman haihuwa ba su da shi Allah ya ba su wadanda suke neman mazajen aure ba su da shi Allah ya ba su wadanda kuma suke da ƴaƴa ubangiji Allah ya sanya albarka su yi ƴaƴan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma ƴan mata da suke buƙatar mazajen aure ba su da shi Allah ya ba su Allah ya ba su Allah ya ba su da kirki اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق وهم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين